بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وملاذنا وقدوتنا ومرجعنا النبي القرشي الهاشمي عليه صلوات ربه وسلامه امين اما بعد يا جماعه المسلمين wacce muka haɗu a wannan zawiya ta mai alkhairi da albarka a wannan la'asariya da wacce kuma makwabta ne suke gare mu sautin da muke yi na isa gare ku da ɗimbin jama'ar musulmi miliyoyi wadda muke haɗuwa ta tsarin sauraro ta kafofin watsa labarai kamar da aka saba tsakanin na murya da kuma na murya da hoto ko da yake ba zama ɗaukar na hoton ba Allah ya kawo su kuma su iso lafiya. Dukanmu mu suna aka cikin gaisuwan musulunci السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتين ثلاثة يمتي نبيو أتكين وانا وطا نكرا إن أنت وطا ترى أنا مثل وطا رمضان هجرة نبي أيام عليك أنا تلك شيكارا dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara talatin da bakwai. Wannan yana nuna azumin da yake bakinmu ya tsoro kenan fiye da azumin da jiya yake bakinmu jiya muna ɗaya yau muna biyu kafin a jima kuma sai a fita muna cikin ramin ƙarari. Allah ya mu shiga da imani. Wannan tafsiri shi Allah ya sa mun fara shi kuma ya zama mabuɗi mun yi jawabai mun yi bayanai kuma alhamdulillah mai rediyo sun isar amma yanzu kafin mai karatu ya jawo mana ayoyi muna sake maimaita istirjai inna lillahi وإنا إليه راجعون أولا وثانيا إنا لله وإنا إليه راجعون فثالثا أيضا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون وأن تتكي آية الاسترجاع تتكي الله يبارك مؤمنا الأمة معيشين يسيرا لأمنتي kuma ya yabe mu ya ce mana mu ne kadai da zaran mun ji musiba ta kaɗe mu ko rai ko dukiya ko lafiya ko iyalai maza maza ga abin da Allah ya shaida abin da zai fito a bakin mu ku kisa maka buɗe wannan jalsa ta yau da istirja'i saboda wasu manya manya rarrake wata dalilin ma isowa na nan a makare kenan Allah ya yi rasuwa wa ɗaya daga cikin dattijai mata wadda Allah ya sa suka auri ɗaya daga cikin dattijan mu iyaye maza wacce kuma Allah ya sa akwai dafawansu akwai tsawatarwarsu akwai kulalarsu suna ce mace kuma makaranta mace kuma makaranta mace kuma makaranta to sakamakon mu tafi mu tafi nan ne muka ɗan san abin da yanzu nan muka zauna don mu tattauna wannan dattijuwa ita ce yafirkonmu kuma dada ga wasunmu yaya ga wasunmu umma ga wasunmu ita ce hajiya aisha matan babanmu ɗarwa ɗan sa'i Allah ji rai malam muhammadu habib kan gidan sa'i tushen cibiyar gidan salihin sarki waliyin sarki sarkin bautu malam hasan muna fata Allah ya cikan wannan ya ci kona mu ajiya aisha Allah ya yafe ta Allah ya cikan shi ma babanmu da ruwatan sa'i malam Muhammadu Habib Allah shi ma ya yafe shi Allah ya fitar dukkan dattijan namu sannan a wannan unguwa ɗaya daga cikin yayinmu wanda su ma suka tsawatar suka sa ido akan sai mun je makaranta Alhaji Abdullahi ya rori yaya Alhaji Sanusi mai sai da kayan makin wannan duka yanzu mun yi addu'an kwana uku uku yanzu su abin da muke yanzu su ba harkar su ke sun samu kansu a harka karuwa kuma ba taɓa sanin harkan ba ita ce hayatul barzahiya abin duk da muke gani a nasi to su sun gani abin da duk ne shi ke ji ana tsatsar su sun riga sun ji abin da ake tambayar mutum a kabari sun ji tambayar sun ji irin wasu muryar tambayar kuma sun ga irin girman hakan bayan malam mu yi hakuri mu kawo mutuwa mu kawo lahira mu kawo barzaku a gabanmu Allah ya ji dan ajiya Aisha Allah ya ji dan Abdullahi Allah ya ji dan sauran dukkan wanda suka gabata jaribin maza da jaribin ma amin kuma Allah ya ba mu masu mana lafiya kar masallaci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأحلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورا ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون Allahu Akbar walillahi alhamd Ubangiji makakin samammu yana magana da wanda ya isa Allah ya magana da shi shine sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi na magana da Allah wataran da Jibrilu a tsakani wataran an kori Jibrilu bai isa ya san wannan sirrin ba sai tsakanin Allah ma'alikin bayi da manzan Allah uban bayi jagoran bayi a fadan Allah sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka yas'aluna fi'ili mudari waye maqulin ar-rasul yas'alunaka suna aika tambaya gare ka ya ta kadan Allah ai sun zabi ajin tambaya mawa ake wa tambaya wanda ya san abin da ake tambaya to kenan kuna tambayar shugaban halitta menene tambayar anil akillati ka gaya musu hikimar Allah koyayya cikin bayyana rana ta fito a cike tauraro ya fito a cike amma wata sai ya fito kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan tukure ka suke so manzon rama ya gaya musu me ya bambanta fitowar rana kurfin ta gaba ɗaya tauraro hajjami ta gaba ɗaya amma wata sai Allah ya fara ta razauna razauna razauna daga ilal tana fita ta zama amar tana fita ta kai da ya kalbadar da na sha hudu tana fita ta kai matsayin da ake ce matsayin guyubi sannan ta kuma fitowa ta kai matsayin sukuti kuma to ta tafi kenan to in za ta dawo sai kuma ta dawo kamar yadda watan da ya ƙare ya yi to wani suna tambaya shugaban halitta ya mutu wani wasu malamai sun ce yahudawa ne da suke tutiyar an ba su ilimin da ba a ba kowa ba suka zo suka yi wa manzon Allah tambayar su'alu ta'alluqin ce wato tambayar su koyi ko sun ce a'a mu'minin cikin musulmi ne to da suna da bukatar karatu ya fa da mu su san hikimar Allah cikin yadda wata yake farawa karami karami har ya cika to kowa ne tambayar ne mu tambayar ta mana amfani dan ga amsa Allah amin ya Allah Allah amin ya Allah al-ahilla jam'u al-hilal wato shi wanda hilal karami a bakin balarabe ba a ce da shi kamar hilal bai an sa kamar sai ya tuka shi al-hilal shine ismul mufrad na jinjirin wata al-ahilla din jam'i kenan to tambayar ka game da jariran wata wasu manya suka ce wata ma ku guda ɗaya sunan ne Allah wani ke kawai ban mata shi ne watan guda ɗaya haka suka ce kuma sun ce yadda ka ga wata da haka rana ita ma take Allah sai tausaya ita wata sai aka kuce zafi aka kone aka wa hasken rana ko ne aka bace ga zafin ga hasken saboda kowane akwai amfani da ga jiki akwai amfani da kuma ga busar da kaya akwai amfani da kuma ga nuna yayan bishiyoyi to kun ga da an gasa ku da rana da zafin rana aka kuma gasa ku da dare da zafin wata ba ina za mu shiga to Allah sai tausaya ita wata sai aka ɗauki ajaza na ainihin wato zafi sai aka ƙara haskenta rana kuma sai aka bata ga hasken ga zafin amma kana ji kana kallo kana gudun hasken don ka shiga ɗaki ka yafe hasken kai zai ka tsira daga zafin da take sa maka ko har ubangiji Allah ya kauce ya yi wannan al'umma wannan arziki ya Allah mun gode ya Allah mun gode ya Allah mun gode ina tambaya kulka ce da su iya wannan jinjirin wata an fara ta tsarkarwa mawaƙitu tana ɗauke da karatun lokuta ne wanda zai amfani linnati ga mutane san cewa waɗannan da ka ɗaga ido ka ganta waɗannan yau ɗaya ne gare ka gobe ta ƙara haske to kenan ba kai ba ce ba da ma ka ce ɗaya ce sai ka ce a ai kiran da ya samu ya kamata a ce yau biyu ne to wannan ne mawaki su ne inji Allah linnas karantarwa ne na auqatu sa lokaci a ce kaza ko watan kaza an ba mu wannan ya zama mana mataimaki a fitar da mawaƙinsu na ibadoji da ma mawaƙinsu na saka aure ko aurarwa ko abubuwa kuma da nafi ga dukkan duniya ne nan ba ana maganin mumini ko mumina ba ne duk wanda Allah yi yana cin gajiyar rike lissafi daga wata kamawanta cikanta gulubin da sukoninta lillah kenan dama shi ma'aiki shi ne yake da makogoron ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ba manzon da zai soki gabashin duniya ya kira ka ta jiki kuma in Allah kuma babu kowa a gabashin sai ya soki yammacin duniya ya kira ka kuma dole ka jiki don shi yammacin ba mai kiran sai kuma ya duk kudancin duniya ya kira duk kudancin babu wanda ya sai kira a lokacin sai shi mai duba arewaci babu mai wannan sai na jalul awaki sallallahu alaihi wa sallam shi yake da ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum sai ke jami'at shi rasulun ne ila min al-maghrib ila المغرب من الجميل إلى الشمال shi manzo ne dan adam annabi manzonsa aljan manzon Allah manzonsa ne mala'ika manzon Allah manzonsa ne duwatsu ruwa kwari dabbobi Qur'ani ya tabbatar annabi naziru ne zuwa ga kowa don ya ce tabarakal nazi nazzala al-qur'ana ala abdihi liyakuna lin-nasi nazira la ليكون للجن خاصة نذيرا لا ليكون للملائكة خاصة نذيرا لا ليكون للعالمين نذيرا dan da manzo Allah ba wanda yake a wani kujera babu duk wanda ba Allah ba na cikin alim manzon Allah shi kadai Allah ya take wa duniya kowane manzo akwai eriyansa kadina ce ya bani isra'ila ko iya cikin kujeransa da zai kira wasu ku ya saba wa Allah don ba irjinsa ba zai gari wannan wani ba ya tsauni ya kan amma manzo Allah ya kira ya ayyuhal ladina ya kira ya ahlal kitab kira nuna na kowa haka ma'aiki ba abin wasa ba ne ƙirjinka ƙirjinka in ambata annabi ƙirjinka ne gunji an ambaci bawan da dukkan bayi sai sun kira shi in kuma raka shi Allah ba zai amce su ba kowa kowa sallallahu alaihi wasallam wal hajj wannan wata ya fara karin ilmin na koyar da tun da alhaji a cikin ma'alumat to watanni ne guda wasu watanni ne kana bukatar sunan wasu suke kamawa kana bukatar don su ran da suka kama ka kidaya ka kidaya ka kidaya don kada ka yi haji a wajen watannin da aka ce wal hajj yake wajen birru bi an tasu buyuta min zuhuriha ila jahilan larabawa suke cewa tun da sun fita ta ƙofar gida sun da su dawo shigo ta bayan gida shi gidan ko da wani ra'ayi da shi ke sannan kuma da suka fitar nan sun yi wani abu halabarai to kan su zo guda kuma ya ba mu ƙofar wani abu na laifi bari shiga da cikin gidan sai ka ce ayya in kun kwana da laifin a cikin ku in da ku faɗi ina guje ji ta sun yaɓa mu sai dai ku yaɓa ni su jiya ba amma yake anya sannan ke ko wannan fashin imani ba ba da bane ba birni bane bi an ta sun kuyuka min hukumi walakin ko walakin na a wata kira bisa kafiki والتكبير ولكن أقول قراءة ولكن أقول قراءة ولن يجوز ولكن أما أقول لأكي شيء وبيئة البر شيء من اتقى wanda ya kiyaye wa Allah dokoki magana shiga ta kofar gaba abu ta baya bai cikin jumlar amalin sirri bai cikin jumlar amalin sari a kawai walakin ka gani walakin nan firra abinda Allah ya ce ma aikin imani ko ibada shine malitaka wanda ya san tseni ya yi taka tsantsan wadokokin Allah wanda shi ne ko da ko da ya shiga ko ba ko ba shiga ba shi ne mai aikata aikin girma sannan wa abul buyuta daga yau ina gaya mu wanda ke da kawa a cikin ku yadda Allah a cikinku, to sannan ba a karfi wannan ba sai ya zo ma gidansa miyar wadiha ta ƙofofin gidan. Wasu malama sun ce ma kinaya ne wannan zarce. Da ke Ƙur'ani littafi ne arabi littafi ya zo da azanci usul a tari bakatta. Wasu ka ce ma ana rufa mai sanda ne a kowanda ba sa jima'i da matansu ta al'aura saboda ana jinin haila ta gurin. wai tsotsar kaka sai su ki je su tara da matan nasu a wajen ba haya to wa akin kuyuta suka zo ma ƙofofin gidajen ina buwajiha ta ƙofofin bi ma'ana wa su buta suka zo ma gidajen su ta ina ina buwajiha in matsauki wancan kinayar in matsauki zahirar aya shi ne dai shi Allah ya yi izini ka fita ta ƙofar gida ka ke inda za ka je ko da nasara ka dawo ko da aka fi ka shiga ta ƙofar gida don ka yi kama da ɓarawo wanda ya kayan sirri wa katanga ko da katangan ka ne kuma misali a ce a duhu kafin ya gane kai ne ya ba zuwa to ka fito har kuma a ce kai ne to kai ban da kai ya amma duk wannan ku bayan fa rana ta ɓaci ana maka wahala ana maka ana maka dole ne a wajen dora kuma a ce kai ban da kai malama ne ai mun mun ga mutum a katanga a nan karkara ai ai da muke mutu ne ba ku haska wa ai ba su malam to ka da a wuce wannan shi ne kawai a zo mai gida da gidansa ko mai gida ya waye to ya zo ta kofa ya kusa ta kofa wata kula dukkanin annasun nan tunda da yin almanaka alil ahilla kun iya mawaƙitu lillahi to dukkan annasun nan wata kula dukka mu haɗu mu ji tsoron Allah in ji Allah. To ya Allah, muna roƙo ka mana arzikin wace. Allah, mun zo da manzon Allah. Mun zo da wanda ya isa. Mun zo da wanda ka fito ka fi girmamawa. To Allah, muna roƙo ka taimake mu ka yassare mana ta hawan nan. Tun da dai ta hawan nan ba a samun ta da ƙarfi. Ba a samun ta da juriya ko daddagewa. danki ba su karo karo kuma da kai mutu ta sai Allah ya sa an dace to ya Allah ka dace da mu saboda girman sa'idin sa'ina ki qadi da kan sallallahu alaihi wa sallam la'allakum tuflihun la'alla in an zo mujarradin yare kawai ba ana magana sittatu ala a ana magana larabci to la'alla malaman arabiya suna ce littamanni abu ne da suke wuri ko yiwu ko ba zai yiwu ba to kaga la'alla kenan shi yasa Allah wata ran sai magana da mu a ma'anin tamanni din wata ran kuma sai kawo Allah amma kuma alal haƙiƙi wancan filin ma ya ce idan ka sake matanka ko na sake matata sai ita ɗakin kamar mun ce ya Allah mal hikima me hikima kasa koma gida sai ce la allallaha yuhdisu ba'da zalika amra la allallaha yuhdisu ba'da zalika amra akwai yiwuwa bayan ka sake ka dama za ku kai ne ka dawo da shi ba ka daidai ka ba sai maka ba kukan miya kada abin da ya jawo tambayar kukan na mutum ya aure da take ni ba zan bari ki hauka ta ba a wannan zafin kan Najeriya na saki ita kuma tana da wayo ki aka zai kukan miya ake ga ɗaki ya tafi ɗankin faraye na tafi kalle ko ya ga talle kawai yana sai ka gane kawo ki ce ka duk ba ka zo fata da a ce da an buɗe su da rasu an ce ki bari su kuna in na shigo ki bari sun zauna to kin abin da ga yake a zanna wallahi ba ki me ma na ga miki ne ma kuwa to kaga wakil da a wannan shirin na kuka yi yanzu yanzu kike kuma da ya fara da wancan ya ya shigo ne tun daga inda ya je ya fara battery low ke dawo gida bana ganin ko da a dace ko da su tafi har ya zo battery ɗan yake to tun da haka ne in ya kashe ya kunna zai dinga samu wani ya shiga ba su ne yanzu da ya zo ya zo a no network kawai a haka ya shigo gida na shigowa kuma ita kuma sai ta kaza a kaga daga nan sai gobe da ƙarfi amma yanzu ya shiga ɗaki ya zanna gudun jikinsa ya kuke kuma kallon miya ya gaya masa akwai sako kan ya yi nisa da aka maganta motsa a shirin nan yanzu ka bari to kawai kafin ba a kira ta ke ne nisa abinda nake son gani da Najeriya ta bada ko ba wata Najeriya. In kin ya shigo da Allah ko in ga kalma wallahi sai kin ga ku. Amma kun ga da kadar na wallahi kin san me ma na ga miki ne gida ce. Sai na kawo ku. Za mu ki lambar kuma ne muna shike. Kina kaga da yake ya kuke bai mata ciwo da kayan ta cikin rafiya ta fi yi ba. Dan wannan jinkirin da Allah ya yi duk ba da zalika amra to idan kad fa'ala Allah kad hadatha Allah amra ya wani abu ya faru shi ne ya ba ta hukumi kuma ya mai da ita wani a kafi ne bai kone in dai tana gida wata ma sai ta yi jini daya sai ta kunce sai ya huce shi ne da Allah ya yi duk ba da zalika amra shi Allah malamai sun ce da Allah ta littafi ike ba da kamar ne ba. Za ka da Allah ku hakika ku tabba in dai kuka yi biyo ku sannan kuka zo ma ko ma gidaje ta ƙofofin ku sannan kuka tsoraci Allah sannan kuka ji tsoronka to la'allakum tabbas ku din nan tuflihuna Allah ya sa kuna da rabu. To shi Allah abin da zan yi ya san abin da ba zai ba ya san ya fi la Allah sa ba da kaman ni bane ajizi ne yake tsakanin ko zai yi ko ba zai ba kenan la Allah harifi kaman ni ke la Allah Allah ta hakikiya Allah sa mu cikin al-muflihun na bismillah
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تأتدوا إن الله لا يحب المحسنين الله أكبر ولله الحمد متاكين قوم يكي وقاتلوا إلا الذين آمنوا da Allah yake wattaku la'a la'allakum tuflihun to ga aikin da ya mutu shaida da ga duk wanda yake musulunci ta'addanci ne Allah ya isa ma musulunci wanda yake musulmi dan ta'adda ne Allah ya isa ma musulunci da ma musulmi abinda Allah ya faɗa wa qatilu fi sabilillahi ku je ku yaki domin addinin Allah ya samu ɗaukaka menene abin da ma ya sa manzan rahama ya ki fara ɗaukan makami yaƙi addinin ba aka tsare aka ce rara kar ka ɗauka wai da yaƙin ne annabi ya farma duniya kuma a kafirci ya samu duniya ya samu duniya a kafirci amma sai da ya shekara goma sha uku kafirai suna gasa masu aya a hausa ba a za a fito fili a titi ko an baci annan da ya aiko shi ba alhali kuma garin sa ne ba tsira ne ruwa duk dan da yake da nazara a maka a baya ba a yake ke kowane duk dan da ke da nazara gaskiya a madina barin najar a bayan manzo Allah ke kowane amma shekara ta uku a maka annabi ko zungundi a kuwa ke wannan jagoran kuma ka dube shi ka ce ya zo da ta'addanci ko ka ce shi kansa aka muna fata muna tsarkake manzon Allah daga aikin ta'addanci wanda je shi annabi dan ta'adda ne muna roƙon ubangiji Allah ya narka shi a duk kurkuru ya kuma narka shi a farin wayu sannan ya miƙa shi ba irin kai sannan a masa tasirra a masa umma a miƙa shi wa ba duk ya sa shi jirgin bari sai zanna a makoko. Allah ya koma Madina sai da ya wata ashirin shekara sha biyar annabi na kira a zo a shiga aljanna amma duka sa wujin ake shari ake masa an ce da shi boka ake da shi mai hauka an ce a dukkan masa da madina ta kalli wani a ne bai taɓa fin ƙarfi ya ba balle ka je maganar filin mutum balle da kalli kofan gida balle matan mutum shekara sha biyar suna koye Allah na ce fasbir sabaran jamila kai haƙuri ya tsaka da Allah haƙurin ka haƙuri mai kyau ne dan ka kama ne haƙuri malalaci ne duk ɗan da yake da ƙarfi yake ji ya shiga ƙarfi sai an mulmula ji ko saba'in shi ne ƙarfin Ali Mahmud kowaye kaskar ba lafiyayye ba wanda kamar cikin ya ke kama shi ba lafiyayye ba basir ba asma ba ulsa ba yunwa mutum saba'in aka tura karfin jinsu karfin jin annabi karfin garinsu karfin lafi karfin jima karfin komai kato saba'in badale aka tura a gaba al-mahmud duka duk dan da annabi ya buga fi ba dan da annabi ya buga ya yi ya kwana duniya ƙarya yake da annabi ya fi mutum gano mutum ya tafi tsawa da an shafi in tsawa ya kai da mutum kunne da hannu amma ya ci aboki da abu na kaga ya samu amma duk ɗan da annabi ya kirki da kimala kar ka tambaye kowa ma na cikin kabari kawai kowa ne sallallahu alaihi wasallam haka wannan karkarfa yake karanta biyar bai zo guri ba kuma kake dan tsari an kace masa an masa zaki an wulakanta shi kalan wata ashirin da hijira tukuna Allah ya tausaya ya ce ƙo'ina lillazina yuqataluna bi annahum zulimun wa anna Allah ala nasarihim laqadir wannan ke zo ta buɗe labulan kafu annabi ya ɗanɗana a hannun makiya shekara goma sha biyar ɗa ne mai yanki ɗan gata ne amma aka sa masa takunkumi saboda ya kawo alheri ka taɓa ga ɗan ta'addan da ya haƙuri shekara sha biyar shekara sha biyar annabi rahama ba ya ta'addan musulunci ba su ta'addan me yasa musulunci ta'addanci shi ne ɗan ta'addan duniya gaba wa katilu masu imani in ji Allah ku yi yaƙi fi sabilillah لا في سبيل المال لا في سبيل النساء لا في سبيل الجاه لا في سبيل الحجر في سبيل الله دم أكي ياكي لتكون كلمة الله هي العليا دليل ياكي ba wai a zubar da jini musulunci ke tsoha wanda yake bari ya shafe ma addini makogoro to a kama shi a naɗe shi addini ya wuce ya sa ma'aiki ya yi yaƙi sahabai suka yi yaƙi. To a za a yaƙa Allah zina yi ƙatilu na ka duba a rikin musulunci. Ka duba, shi zai gani ga kafirai a kewayen Madina sai ake annabi kuma ya yi sojoji an je yaƙi da kafirai. Saboda sai ne to an yi amana ne. Sunan su zinniyai. Shi ko zinniyi ya kusa-kusa ya fuskebar kafirci kuma ya fara jin kancin musulmi. Zilmi kuma saboda adalci addini idan wani mumini ko mai imaninsa ya je kama zilmi ya kashe shi. Musulmi ya ce a kamo musulmi a zo a kashe. Ya yi ne, ya yi zulmi, ya kuma karyata hannu shugaba da aka kulla amana. Yanzu ya zama ya wato shi ya sanya da kullin amanan da jagoran sa ya kulla to haka allazina yuqatilunakum wannan da suke yakan ku inji Allah sai ce ne wala ta'ati in an tsere ka'idodi ka'idodi a gun yakin kan ku yadda ku tsere ka'idodin me ka'idodin annabi ya kan ce masa akwai sai kana ciki kai ma na zaɓe ka, kai ma na zaɓe ka, kai ma ka je ka shirya, kai ma ka zo za a je yaki. To wanda duk annabi bai sa shi a ciki ba yana da dama yi roƙo a saki, amma wanda annabi ya sa shi kar yi roƙo a fitar da shi. wala ta'addadu kar ku tsere iyakar abinda wakili na manzo na ji Allah ya tsara mu an taɓa fitar da kanin sa'ad bin abi wa qasim aka ce za a tafi badar amma gaskiya kai ka yi kankan ka koma ka koma sai ki ya koma ya kama kuka shan annabi ya sai mu sai da wancan ne ya rasulullahi ba kana so wajen da an hana shi wai abda'a iya kwaɗayi ne ne kada wancan tsayin tsaya ya riga ya shiga aljanna wajen hurul ilmi ko kuma yana hijabu yana fama da ciki da yi da ka kukan nan a dube shi ne da aka yi wancan ta goma shi Allah shi ma tsayin su ɗaya kai a ga wannan shi an yarda amma wanda ya ce ya ga sadan Allah inna buyutana aw gidan mu ba ku komi Allah ya ga ba maganan ba kaga wala ta ake tun daga wajen zaɓen annabi za a jira shi za a fi sai abin da ya tsara in ya fitar komando ko jikanka ne kai kuma ka dauki wala ta ake kanka sa wa annabi baki shi Allah ya ce kun sani ba kowa yake zama soja ba sai an samu kowa karibiya da kowa jahiliya yasa sahabbai da yawa sai ga basu yarki ba kun yi bane a tantancewar ne annabi ya ga a ajiye su su rike gari ya fi ajiye da su yaki kuma shi ke nan Abdullahi ibn Ummi Maktumin musulmi ne mumini ladanin ma'i a kansa suka taru so su a basa wata wanne an ji Abdullahi amma da biyar ne suka kai sai ka rike mana Madina saboda ne makabu laisa alal ama haraji wala alal arabi arabi wala alal maridi haka kaga yana nan shi ma yake yake yi irin wanda zai iya kina kun ga ko a wajen zaben yakin wala ta'addu inda a fita kuma ne ke tafi ba sun kunna wanda ya sa akwai haiti ya faɗa in na yafiya ne a ji a nemi ne haƙin ya ce in na fiya ne a fiya. Dan ka gane tsoron Allah sahabbai wata ran annabi yakan karara dukkan sojojin ba babu haƙin kuwa. Kai ba na ko a gidan ku ka tsaya kashe duk yanzu na ba ya fito. Malam sai dai ba gudu. A gidan ku kawai. Ko amma muminan nan da yunwa da ciki amma akan tantance kowa ma ala a hadisin mai fara. daga su haƙƙin Allah sun yi sulhi ba mai biyu su haƙƙin sun ci mutuncin za ko dukiyar za ba wata ran an gama su ne ya so lalla ni fa ina ganin ko na wani ya zama haƙƙi ko ba haƙƙi ba ne alim ke faɗa mu sanda kasa aka buga wannan tambu wato gangan da ake suna ma wanda aka yi din su su fito lokacin fita yayi da na fi karar to sai na fito da hannu na zo so na ne na ji bawai in na koma gida in bawai a muhallina na yi jinkiri kuma Allah ya ce ya ayyo allazina amanu tajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi wa annahum ilayhi tufushu wannan gabar ya ce to in na koma zan yi jinkiri ga an zikirinsa ƙur'ani ya hane shi ne sai na kara katangan makwabci na sannan na yi bawale annabi ya ce to kai ba za ka yi da ka ji mu da an rubu Thank you. a duniya ce to shi bai san ma ko ne ba ya da ba haya da ya auna ya kawai yake wai to ko imama ta ku ake bane eh wato sirri sai amma ya ai ko irin ya auna ya kilomita ai sai aka ce maka su allazina amanu nan tsakaninka da su wallahi ya karanta tunda Allah ya ce sun yi imani Allah ya auna ba abin da ke koya ma kamar ka abuwa da ke mai ci gaba da neman yafiya shi ne ka dangan da aka mace ba wani amma da ka biyo mu la ko da an da ya karye ma in za a isa kuma inda annabi zai je ta zama zarwa in ba zai je ba ta zama sariya sai ga komanda ce sun an je duk wanda kuka gani ya fita toki yana ibada to wannan ba da mu yake yi babu ruwan kuɗi kenan kada makami ya kare a jikin ɗan ba mu ga jakarun da suka tare addini suka ce ba za a yi ba kaga an yi asarar makami duk wanda kuma ganci ya shiga saura a yahudu yana bauta ban da shi ban da ƴaƴansu ƙananu maza da mata ban ban da matansu sai sun su ɗauko makami suna tsaya ban da tsofaffi ban da kare musu bishiyoyi ko mai inuwa ko mai inuwa da yaya ban da lalata ruwan malam duk fa kafirai ka duba yadda annabi yake gayawa masu imani ban da kaza ban da kaza ban da kaza me ake kudu ne karace da shi dan to Allah ya gaba tantance shi ya tsarkake shi kuma ka ɗebo shi a danki ka ɗora masa haka dan ta ake yake jawabi ai ka ga wannan fa zalunci zal annabin da ya ki ta'addanci Allah ya tsarkake shi da gabar ta'addanci Qur'ani yake wala ta'addanci kuma ka ce Islam shi ne ta'addanci kuma a kyale ka ba a ma ta bai da na gudawa a kasa ba kai waye wala ta'addanci Allah ya kashe banda over act ban da ke tare ka dada shi annabi yake nan ne to Allah ma ne yake kuma bari ku ji akwai ma yau idan ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai annabi ya ce idan mun isa kar ku je ku farmo don tada ambasado ya je gaya musu ga mu nan mun zo inda aka yi alkawarin nan ga mu nan in ya ina nan su ma ku waro kan ka duba ka gani sauƙawa adalci makafatan shi da alƙawarin adalci wata ran ambasado ya je ya ga shi ai ba su abin da faru a tabuka kenan sun shiga jami'an kare sun gane wannan irin ba zai yi tsiro ba gara su yi hijira sun gudu su mayakan masu tsanin jarumcin inda uban jarumai ya zo ko da an farma gani sai ka samu an kashe akuya akuya kafura ce mara su ne ai hatta shi kansa kare kalbu uban ta'adi ba ta da gida kana kora kan a shiga masu gida gidan ka ba dabban da yake kore ka ka shi gidan ku sai ka ne sai ka shi gidan kuma ko abu shi bane ka ga abu shi ka ga ka ga na abu ba ka ga kwali ne kiwon garu ka zo da ya masa amma shi kare babu inda ake kare na kare amma yanzu ne zai ce ma wani ko ban gidan wai ka koma ko ya mutunci ka wai gidan gidan ku to ko kare aka far masa a ciki inda aka ɗauki kare aka koya masa farauta misali ko gadi ba zai amfani ba zai amfani saboda ina gaya mana wala ta'addun nan Allah ya tsaftace musulunci daga ta'addanci kuma ya tsaftace musulmi daga ta'addanci kuma ya tsaftace Qur'ani bai wanda ta'addanci ana cikin yaki sai Allah yake wa manzon Allah. Mushrikan fa da suka shigo dagar wa ina haru min al-mushrikin tajarata fa ajirku hatta yasma'a kalam Allah ثم أبلغه أين مأمن أنا بقى بقى فألا النبي idan wani mashiriki ya ballo ya ce shi yanzu ya fata yaƙi ana fa yaƙi ga kan sahabi a ƙasa ya yi shahada ga kayan cikin wani sahabi a ƙasa ya yi shahada ga cinye wani sahabi an yake amma sai wani kafiri a cikin mayakan ya zo gun ma'aiki ya ce ni fa na zo neman maƙwabtakan mafaka a wajen wa in ahadu idan wani zo kowai ba minan mushrikina daga kafiran nan masu ma'anar kishiyoyi istajaraka ya nemi ya kulla makwabtaka da kai ka cece ni kamar da aminci Allah ya ce a ajiru har ka ce an yaƙi maka zo ba su yi ba fa ajiru makwabtaji sai ne bayan nan kuma abulluhu tun da ya karaya ka makwabce shi yana ganga da kai ana ta yaƙi yaƙi ya ƙare sun masa'annan abulluhu ka sa a rasa shi a kai shi ma'amalahu iyayen da ya san nan kan ya aminta bai je gida ba a kai ba to a nan ne Allah ke kuna malam ka ji kalam din da ake zagi wannan adalci akwai shi a cikin kafirci a akwai ta ku kasarsa amma zancen nan ya zo mai baki ya bugu wani kafin idan ta ajin ne to kai ne kwaɗan ta inna Allah lalle ta kani Allah la yuhibbul mu'tadila to bari ba kuma ƙara tabbatar da babu inda ta ajin ma ki manzon Allah don shi ne habibul lahi da aka bau to kuma Allah la yuhibbul mu'tadila kanan yan ta addaba Allah bai so kuma sai ko manyan to a cikin nan annabi ya barranta tun da duk abin da Allah ke so a duniya da lahira sama da ƙasa ba su kamar manzo Allah a cikin nan Allah na son manzo Allah manzo Allah baya cikin ƴan sahabbai su suka yi jakon wannan addini wani ya rasa kunne wani an tere masa hanci wani an tsoke masa hannu wani wani ma tsabar kana da kuka kafar ta dangane irin ramar da au kafar kawai ta tsare ta dangane saboda an zubar da kasusuwa da yawa a wannan sanin an yi irin ba su kaki daya ya karye an je yaki an karye gabansa shi ma wata kaki ya bani duk wanda kawai ya zama kafan lilo take yi amma kullum tsaruri da zara ya ta cikin yaki sai ya fito a Allah ga ya Rasulullah yau ma a tsare kuma ga kuɗi ma tsare a bankare wannan kuɗin ya ɗauka kuɗin shi a lahira ne ba kuɗin sayan sabuwa a yake wannan sai mu shiga people out annabi ya ce an ta min su jarin rahama duk da kai ɗan kasuwa ne amma riban ka ba makai bane wa Allah kake kasuwanci riban ka ya kaje ko kun kenan jama'a a hakan fa tukuna addini ya zo mana kai kuma duk taban da yake jikinka a gun neman tuwo ka samu kuma ka duba sahabi ka ce wancan sahabin da yake in an wanka baka da kunne to wata kila da kici ne a kan barawar ko budurwa wani ya ga kawai kai da ka aure da shi kuma bari ya shi kuma bari ya fahimce da nan amma ka ce wai a gun addini ka rasa kunne a nan Allah kai mun tambaye ka aina ne babban gwiwanka ya kwaɓe a ina ne sun neman tuwo to su ba su inda suka mutu sai jikin la ilaha illallah Allah ya ku sai su yake mutu ina masu imani kamar su ce ga abin zalikin kuma lalini na kafar sahaban falani walluhu daga yau na mu ke in kun yi ido da ido gaba da gaba da wanda ta kurce ban da jiya baya kar ku kai sa ce za masu yawa gudu ba su gudu ba amma aka ƙara kazan jama'a mu ci gaba da tsarkake musulunci barin ta'addanci mu ci gaba kuma da ƙaryata mai ce musulunci ta'addanci don annabi ya karɓe mu sallallahu alaihi wa sallam yau duk duniya ba wanda ya kai manzo Allah magoya baya in dai sun gilma sun ci ba a yau kuwa inda sai ta'addanci ya koyar aibarcin rana aibarcin dare kowa ba jama'an gari a ci gaba da abin da ya koya mana ko rada wannan kurke wani amma ba haka wani salam inda Allah ya zo ba da ka wannan maganar ci gaba da gaya wa duniya manzon hadisi cikin bukhari hadisi cikin muslim imam bukhari cikin aljami'u sahih babban malamin nan ne yankin raka muhammad bin isma'il bin ibrahim bin al-mughira bin barjibba al-ju'afi abu abdullahi al-bukhari ko kace abu al-hasan al-bukhari ya bar duniya hijira shekara ɗari biyu da shekara hamsin da shida. Da almajirinsa imamu musulun bin al-Hajjaj bin Muslim Abu Hussein al-Kushairi al-Nisaburi ya shiga kabari hijira ɗari biyu da sittin da ɗaya. Duka kowa ya kawo cikin jami'ar sahi nasa annabi ya yi baki ta wajen mutane duga sun wata sinariyar sun zo da fatawoyi a madadin al'ummar su da su yi kwanaki kuma gidan manzo Allah ba su abin da za su ba a ke kira safe biyu su shiga gun bai hude nan ya bani bakin bukin da yin alkam zan yi liyafa wa baki in muka samu za mu mai da mai sahabban nan suka ji zofe da bai hude nan dan annabi ne ya ne gini a shi ya gaya muku gun da su Yahuda ya ce, shi ya aiko ku Muhammadin suka ce, eh, to ku je ku ce masa ba dan bayar ba. Kuma ku gaya masa na gane ki, na so ne shi ne mun kuɗi kuma ya gudu. A Madina na kan doji jakadun manzan Allah da ake ce ya kawo ta'addanci aka gaya musu. Shugabansu ya zo da niyyar cuta ne, kuma a bakin da Yahudi ba. Amma me suka yi وما أنا رسولي إلا البلاغ المبين suka dawo ya ce kadan Allah mun je yanda ka faɗa mun faɗi abin da kake mu faɗa amma abin da yake mu gaya maka akwai dole zai ba kuma ya gane ka cinye mana kuɗi kake so kuma sannan su gudu daga mace sai manzo Allah ya ce Allah sarki yace ba zai bayar bakan dama na sai matarsa ne fatara a gida ba ta hajji ta yi ba ta nada ba ba ki ba ki za a wariya ba aka ce da shi ba za a baki ba kuma aka ce da shi ya so ke kuri amma ba ba su rai ita ba zai bayar ba kan na sani me yasa ya faɗa haka islam ya san mallaka ko kuma mallaka azalaka wa azalihi yake amma da yake wai dan ce ya maza kuɗi mun gudu to anan kan ƙarya yi na rantsa da Allah da ya bani muka samu kuɗi wallahi da na bani amma sai ki wajen Hafsa ya sai na ugo kace ta baka sulke na ne yake ta dauko sulke abin a je gun jillaji a sayar yake ku je gun bai hudan nan ku ce ya kalli wannan sulken ya bani injinar garin alkama amma ba ya duba kudin silken fa domin idan ya ba da alkama in ba biya su ba ya zama tabbas in ya kai silken kudin su zai yi a kasuwa wato ne ba ya ce ba a maka barazana a silken annabi ne sai ka ba da gogowa ya duba silken don in kudin bai fito ba dama jingina ai wakili to wani ya duba ba ka ga adalci ya duba kin zai ba da alkamar ya ba da alkamar da darajar sultan ya fi alkama don kada ya tsewa ya faɗi in ya faɗi idan ka ga kudin sa bi sai a kawo a sulhu jima'a kaka inna allaha Allah na kara gaya kowa la yuhibbul mu'tadina baya son masu ƙetare iyaka maza Allah bai ƙetare iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadina baya son ba sai ta da kitar iyaka sahabbai mu ne maza da mata ba sa ketare iyaka kuma Allah ubangiji ya ana mu ketare iyaka abinda hali ke gudawa mun fara akan aya ta ɗari ɗaya da casa'in daidai muna raye gobe za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da casa'in da ɗaya kuma daga gobe in hali yayi za mu buɗe majalin minti talatin tafsiri mislatin fas'alu ahala zikiri in kuntum la ta'lamun duk kasiyar da muka ɗauko ba mu za mu ansa ta ba ahala zikiri za mu jero ga inda suka faɗa ga shekarar hijiransu in hali yayi yanzu ma ga inda kabarin saboda ne addini ba gado dinul lahi ورأيت الناس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا haka kowa na da yanci a gaya masa dalili kaza an dogara ne don ya zo abu kaza abu kaza abu kaza wannan su ne saƙonmu adireshin fasalu a Allah sikiri in kuntum la ta'lamun har ƙarshen ramadana kuma Allah ya ba mu aron lafiya da nisan kwana kuma da damar sassarwa kuma Allah ya sa mu yi domin sa alaihi assalamu alaikum ko tambaya ba sai da mu ya ce don ma ya kore tambaya to ki dan uwansa ne ya rasu to to ya bar mata da mahaifi to sai yan uwansa ne suke ci daya to ya gane yake su yan uwan da su gado kuma uban ne ko ke da gado ma- da matan wanda ya rasu ya bar
matan sa ɗaya da ma- matan aure guda ɗaya ya bar mata aure guda ɗaya ai an faɗi matan aure ɗaya sai wa mahaifinsa ya bar mahaifinsa guda ɗaya yan uwansa ne suke ci daya akwai yan uwansa wanda suke su uwa ɗaya ɗaya uwa ɗaya eh amma bai bar ɗa ba sai ba ta ba a yan uwa za su gaji shi jama'a mamacin da ya rasu ya bar matan aure ko matan aure daga ɗaya zuwa hudu sannan ya bar babansa mahaifi sannan bai bar ɗa ba amma ya bar ƴan uwansa shaƙiƙai haka faɗa ko to da ƴan uwa da su shiga to dama ɗa ne yake kore to babu shi a baba ba ya kore ƴan uwa mama ba ta kore su amma in ka aihu to aihuwar da kai ɗa shi ke kore ya yi ka maza ko ya yi ka mata kallon ka maza ko kallon ka mata an kore to wannan bai bar ɗa ba kenan da baba ya shiga ru mata da ta samu ɗaya bisa a da ta samu da ta samu ɗaya bisa hudu tun da bai aihu ba kana gidan rubu wa wala kunna rubu mimma tarakum illam yakul lahu wala to tun da babu waladu kana gidan wato ba ko baba yana nan akwai mamansa mama ba ta nan to tun da yake ba ɗa inda da ɗa da baba da mama suna gidan sulus a gidan sudusu one over six inda a ce mamacin ya bar ɗa da babansa da mamansa suna da ɗaya bisa shida to idan babu ɗa da baba da mama suna ɗaya bisa uku sulusu kina kaga rashin da ya ƙara muku wata da samu sabuwar da ya rage muku abin da da samu to sannan ƴan uwanka da a ba su gado ne zakari na suna hajjar hussein in an fita ruku na mata a fita su kuluku na baba to za a raba wa ƴan uwansa suna da gado saboda bai fata ba inda ya fata da ya tafi su daga aiki Yana da wani.
الله يبارك بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم وأنعم وبارك ومجد على نبيك الأعظم وحبيبك الأكرم سيد الأنام نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة مع صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والكداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.